أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الله راد موجكم وانا مسلاتي inda za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na risala muna fata abin da za mu karanta Allah ya ba mu lada a kai shi kuma marubuci wannan littafi Allah ya gafarta mishi Allah ya masa rahama yau wannan karatu namu shine zama na 20 daidai wanda ya dace kuma da ranar 30 ga watan ga watan daya shekara ta 2025 wanda ya daidai da 30 mun jiya aka soma duba wata ko 30 ga watan Rajab shekara ta alif da ɗari hudu da arba'in da shida na hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Allah ya ba mu dacewa cikin abin da za mu karanta. ba mu manta ba karatunmu na ƙarshen muna nan dai a cikin babin da yake magana kan lokutan sallah da kuma sunayen sallolin nan guda biyar wanda aka wajabta mana. To mun tsaya a kan lokacin sallah na magriba yau za mu yi batu a kan sallah na isha'i. malam ya ce wa waktu salatul atamati wa hiya salatul isha'i wa hazal ismu aula biha to wa waktu salatul atama lokaci na sallan atama mecece sallan atamati wacce sallah ce ake kiranta da sallar atamati wa hiya salatul isha'i ita ce da sallar na isha'i wa hazal ismu wannan suna na salatul isha aula biha shi yafi dacewa da ita ita sallah ta atma wannan da annabi sallallahu alaihi ya ambace ta da suna sallan atama din a wani hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da a ce mutane sun san abin da ke cikin salatul atamati wa subhi la atauha wa law habawan da mutane sun san abin da wato alheri da yake cikin sallan isha'i kaga sai ambace ta da suna atama din wa salatul subhi da kuma sallah na asbahi la atauha da sun zo ma waɗannan salloli guda biyu walau habu wal koda da rarrafe ne saboda darajar da ke ciki da lada da ake samu da kuma suna ɗaya daga cikin salloli wanda suke da nauyi a kan munafukai ba su iya halattanta da garaje saboda haka wannan suna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta amma dai sunan da yafi dacewa da ita ko kuma sunan da yafi shahara da ita ita ce salatul isha'i kamar yadda malam ya rubuta shine yace aula biha aha me rubuta na ku to lokacin ta shine gaibubati shafaqi buyan wannan shafaqi wa shafaku menene shafaqi din yace al-humratul baqiyatu shine wannan jajajaje da yake wanzuwa fil maghribi a mafada rana min baƙaya shu'a'i shams daga sauran tarshashi na hasken rana to daga wannan jajajajen ya ɓace to lokacin sallar isha'i ya yi to kaga wannan ko kana da agogo ko baka da agogo kana waje kuma da ba inda haske ya yi yawa ba ba irin manya-manyan garuruwan da ba za ma ka iya ganin magrib ɗin ba mun gane ko to wannan lokacin sallan isha'i yayi zaka ga wannan jajajajen ya ɗauke ga baki ɗaya duhu ya tabbata to sallah lokacin sallar isha'i yayi shi ne malam yace fa izalan ya baka idan ba a samu ba fil maghrib a mafaɗa ranan nan babu wannan sufratun wannan fasifasi walal humratu ko kuma jajajaja faqad wajaba alwaqtu lokacin sallar isha'i ya shiga wala yanzur ila biyabi fil maghrib ba a duba wani haske a mafaɗa rana wa'ancan abubuwa dai su ne lokacin abin da ake dubawa fazalika laha to wannan lokaci nata ne fazalika laha waqtin ila sulusul layli lokacin ta ne tun daga wannan lokacin ila sulusul layli har ka kasa dare ɗaya bisa ukun dare in dare yana yin awa sha biyu ne to ka kasa awa sha biyun nan gida uku kaga ka samu awa hudu kenan to lokacin ta kenan wato har zuwa awa hudu na farkon dare ita lokacin yin ta ne mimman yuridu ta'khiru haga duk wanda yake nufin jinkirta ta lishugulin saboda wani al'amari nashi an uzurin ko kuma wani uzuri da yake ciki to kada ya wuce ɗaya bisa ukun dare bai sallace ta ba to kaga idan aka ce karfe shida ne dare yake shiga bi ma'ana lokacin magriba kenan in an ce karfe shida ne misali to kaga muna da bakwai takwas tara goma to muktarin sallar asbahi daga wannan karfe goma ya riga ya fita duk jinkirta ta da za ka yi kada ka wuce wannan yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sahaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun faɗa mana cewa suna sun kasance suna jiran annabi ya fito a yi sallan isha'i har ma kansu yana gwaran na juna saboda me saboda gyangyaɗin da suke yi to saboda haka in ma za a jinkirta ta kada dai a wuce wannan lokaci ba a yi ta ba Malam ya ce, Wala ba a sababu laifi an yi akhira ha a jinkirta ta, su wane ne za su jinkirta ahalin masajidin wato wanda suke masallaci, su jinkirta ta kalilan kaɗan li'ijtima'in nasi, saboda mutane su zo su taru domin a yi sallah ɗin. Wa yukrahu makaruhi ne annawmu qabla ha mutum yayi bacci gabaninta. Wal hadisu ba wal hadisu li ghairi shughulin ba'daha ko kuma makaruhi ne ka yi bacci kafin sallan isha'i sannan ko makaruhi ne ka je ka ci gaba da labari ligar shugulin ba dan ba da dalili ba ba da habayanta amma ya kasance kaman karatu ne a'a kaman kasuwa ne a'a kaman menene wannan babu ma bakin karhanci din dalilin da yasa aka hana yin bacci kafin ta kada ka zo ka rasa ita kanta wannan sallah din don da yasa aka karhanta yin hira bayanta domin kada ya shagaltar da kai har ka iya rasa sallan asbahi ko kuma ka iya rasa sallan nafilfilin da kake yi cikin dare wannan shi ne kuma ina ganin shi ne ƙarshen babin ko to za mu tashi kan babi na da yake magana kan kiran sallah malam ya ce babin fil azan wal iqamati daman da kiran sallah da iqama wato suna tafiya hannu da hannu babun fil azan wal iqamati wannan babi zai magana kan kiran sallah wal iqamati da kuma iqama wal azanu to kaga kiran sallah wajibun wajibi ne fil masajida a cikin masallatai wal jama'atin ratiba da kuma koda ba masallaci ba amma akwai jama'a wanda suke kasance ratibi wato suna zaune a nan suke zaman su su yi azhar la'asar da sauransu to su ma za su kira sallah فأما الرجل تو أما متن ديفا في خاصة نفسه أكشن كنسا تو فإن الزنا إذن يكرا صلى دومي أي صلى فحسن وانا ياي فحسن ياي أما إن بكرا صلى با باب كومي أكنشي sai sallan shi kawai ya shiga sallan shi bil iqamati da iqama amma la budda lahu babu makawa ga shi wannan na mutum koda shi kadai zai yi sallah babu makawa gare shi minal iqamati na ta da iqama kafin ya so masalla to shin kiran sallah da iqama suna cikin sallah ne a'a an sa shi ne a'a ba sa cikin sallah mun gane ko suna su layin daban sallah kan mabudinta shine kabbara harama makullinta shine sallama to kaga babu ai kiran sallah da iqama a cikin nan bi ma'ana idan mutum bai kira sallah ba ko kuma bai yi ikama ba lokacin da ya zo zai yi sallah ba ka cewa sallan shi ta ɓaci. Mun gane ko sai mutum kowai ya zo kuma a cikin masallaci nan. Liman ya zo a daidaita sahu a daidaita sahu. Kafin ladan ya kafin ya ce ma ladan ya tada ikama sai liman ya kabbara sallah. Sai ya kabbaran harama. To me sai a ce mishi ne? sai a bi shi shi kenan ranar babu ayin sallah babu ikama kenan saboda shi kuma ya riga ya shiga sallah sannan kuma ya shiga abu wanda yake na farilla to ba za a dawo a ce a subhanallahi subhanallahi me ya faru ba a kai ba ta da ikama ba a babu wannan su daman suna gefe sannan kuma babu kabli babu ba'adi in an gama sallah din saboda me ba ma a cikin sallah suke ba mun fahimci wannan ko To shi ne Malam ya ce shi mutum in shi kaɗai ne zai kira sallah. Ya akwai hadisi da ya zo ya nuna cewa mutum ko shi kaɗai ne, yana ci koda a cikin jeji ne to ya kira sallah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wanda zai ji wannan kiran sallah mutum ko aljani ko dabba face ya yi shaida ma wannan mutumi a ranar kiyama. Mun fahimci wannan? To shi ne malam ya ce wa ammal mar'atu to amma ita kuma mace fa fa in aqamat ita kan mace in ta yi iqama a sallanta fa hasan wannan ta kyautata ita ma tana da lada. Wa illa in ko ta zo ta shiga sallah bi gairi iqamatin kenan ba tare da iqama ba fala haraja babu laifi a kanta. wala yu'azzinu to abinda zamu kiyaye shine ba a kiran sallah li salatin daga wata sallah da za a yi kabla waqti har gabanin shigar lokacinta in dai lokaci bai shiga ba to ba za a kira sallah ba illa subha sai dai sallah asbahi sallah asbahi fala ba sa babu laifi an yi azina a kira ta fi sudisul akhir a sudisi na karshe wato ɗaya bisa shida na dare a ƙarshe babu laifi a kira sallah a wannan mina na daga dare to wannan amma in ba ita ba kiran sallah ma masauran azhar la'asar magriba isha'i kafin shigar lokacin su wannan bai halatta ba sai lokaci ya shiga domin kai a lokacin da ka kira sallah a lokacin wani wanda shi ba ke da laruran ba shi zuwa masallaci shi sai ya yi sallah kaga ya yi sallah ba a lokacinta ba saboda haka ladadai su kiyaye wannan sai lokacin ya shiga tukunna an tabbatar ya shiga sai a kira sallah hatta shi ma na sallan asubahi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kun ji bilal ya kira sallah ku ci ku sha amma idan kun ji ibnu ummul maktum ya kira sallah to wannan kuma ku kame daga cin abinci domin shi bai shi kiran sallah sai an ce mishi lokacin sallan yayi mun gane ko to annabi haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai sannan kuma kiran sallan ba a yin shi ga wata sallah in ba sallah na farilla ba ba a yin kiran sallah domin sallah na nafila mun gane ko ba a kiran sallah babu nafilan da ake kira mata sallah in ba sallah na farilla ba yawwa to wal azanu shi kiran sallan ya yake malam zai kawo mana yadda ake yin sa yace ga ga lafazinsa Allahu akbar, Allahu akbar, wayannan ana buɗe su wato ana buɗe kiran sallah da wayannan kalmomi na Allahu akbar, Allahu akbar, mun gane ko? To wannan su ne na farko. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم ترجعوا sai in an faɗi wannan to mai kiran sallah sai ya dawo bi arfa min sautika da sauti wanda ya fi ƙarfi masu yin tarji'i kenan yau in za ka yi kiran sallah mai tarji'i wannan in ka ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sai ka faɗi ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah to sai ka dawo kuma ka faɗi shahadatainin bi arfa'inin sautika da sautin wanda yake mai ƙarfi wannan shi ake kira kiran sallah mai tarji'i yau in kuma ba mai tarji'i za ka yi ba to kabbaran in ka yi su za ka wuce ne in ka yi shahada ta ni sai ka wuce fatukarraru fatukarraru sai ka maimaita ta shahuda wannan ta shahudi da ka yi fatakul sai ka ce ashhadu an la ilaha illallah kaga ka maimaita da karfi kenan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله فأن جمع دوانا سيكا حي على الصلاة من gane ko kada ka ce hayya ala salati su kiran sallah ga baki ɗaya masu nahawu sun sani ba a yi masa iradi mun gane ko iradi ko li iradi shine ka faɗi kalmomi wasla wanda suke ƙarshen kowane kalma. To a kiran sallah ba a yin li'iradi. Mun gane? So saboda haka ba zai fito waslan ƙarshen ba za su fito ba. Hayya ala sala wannan hayya ala sala bi ma'ana ku yi gaggawa zuwa ga sallah. hayya alal falah ku yi gaggawa zuwa ga samun babban rabo hayya alal falah malam yace fa in kunta idan ka kasance fi nida'i subhi a kiran sallah na asbahi kake to zitta sai ka ƙara hahuna a nan as-salatu khairun minan nawm wato sallah ta fi alkhairi daga bacci in kiran sallah asbahi as-salatu khairun minan nawm la taqul zalika ba za ka faɗi wannan ba min gairi ni da isri in dai ba sallan asbahi ba a kiran sallah na asbahi ne a nan ne za ka yi inda ake da magana to a kiran sallah na asbahi ake cewa as-salatu khairun minan nawm to a wane kiran sallan tunda kiran sallah biyu ake yi mun gane a wane kiran sallan ne ake cewa as-salatu khairun minan nawm a na farko ne ko a na ƙarshe mun gane ko to duka wanda ma ya fi nassi mai ƙarfi a kai shine a kiran sallah na ƙarshe wanda daga shi sai sallah yawa as-salatu khairun minan nawm nan ne ma yafi karfi amma duk inda ka je ka samu wanda ma ya yi shi a farko babu wani laifi wanda ya yi shi a ƙarshe babu wani laifi hawan zasu ce ma ai ai ba zai yi sallah a masallacin ba menene dalili wai ya ce as-salatu khairun minan nawm a kiran sallah na ƙarshe dalilin haka ma shi ba zai yi sallah a wannan masallaci ba mun gane ko malam ya ce Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah to waɗannan su ne kalamai na kiran sallah wannan za ka faɗe shi marratan wahida wato so ɗaiɗai to wannan shi ne yadda ake yin kiran sallah ina ganin a can littattafai na bayan nan ya faɗa mana inda ba za ka dinga ja ba wannan dai yana daga cikin abin da ya zo wato na bid'o'i kaga ana kiran sallah har ka rasa ma wanne kalma ake a kai lokacin kiran sallah mun gane ko irin masu jan kiran sallan nan Allah menene nake faɗa da nake jan nan nima kai kanka mai saurara baka sani ba saboda haka ba a kiran sallah a haka irin tafriɗi shine ce ina ganin a cikin ishmawi ne ko yawa mai kiran sallah ya kiyaye tafriɗi wato ganganta wannan jaɗin nan kada ka ji ana yin sa a can ƙasashen larabawa ka ce a can ne can za a ɗauko addinin gashi nan a cikin littafi babu wani wanda ya baka hujjan cewa hujjan addinin ka shine yanda ake yi a saudiya ko yanda ake yi a misra hujjan yin addinin ka shine yaya annabi ya karantar menene yake kan littafi mun gane ko karkace wai sai na kwaikwayi muryan wani wannan jan da ake yi to ba ba shi da kyau sannan kuma mai kiran sallah ya kiyayi wato jan kalmomi a harfa na farko na kiran sallah din kamar Allahu akbar ka ce Allahu to nan ka canza ma'anan in ka ce Allahu Akbar mun gane ko nan ka mai da shi siga na tambaya wai nan kana tambayan shin Allah mai girma ne mun gane ko so da haka ba a jan wannan alifin na farko haka na ashhadu ba za ka ce ashhadu shin na shaida Allah ilaha illallah kawai kana tambayan kanka kenan amma ka san duk wannan ana yin sa ba wai da sani ba ne domin kace mutum ya faɗa da hausa ba zai so mai yin wannan ba yawa shi dai yana so dai murya ta yi kaza ko ta yi kaza shine ya kai shi ga haka to ka kiyaye wajen jan kalmomi a harufa na farko na kiran sallah su Allahu su ashhadu din nan kada ka ja wannan alifin na farko din kada ka masa madda domin kai masa madda ya koma siga na tambaya a wannan lokaci ɗin ba batu ne na kiran sallah da kake yi ba. To, hakan nan kuma ka yi ƙoƙari wajen bambance salah na hayya ala salah, mun gane ko? Kada ka ce hayya ala salah, swadun ne a wajen. to mu muna da muna da mu ba mu da wannan a cikin harshen mu na Hausa ba mu da swadun ko sai dai muna da sinin ba mu da sa'un to wani zaka ji ya ce hayya ala salah to salah kuma wani abu ne daban salah mun gane ko sannan kuma la ha'un ne a ƙarshen wannan ɗin tunda ba za ka ce salati ba mun gane ko an ce kada ka faɗi wannan to shi ma kada ka ce hayya alal salati kada ka ce hayya alal salat domin ka ce salat ka masa ta guje kenan a wannan wajen ba takuri ba takuri ne kuma ƙarshen ka ebe ƴaƴan takuri to yana komawa ha'un ne mun gane ko yana komawa ha babba ne a wajen so to duk a kiyaye wannan malam yace wal iqamatu to kaga iqama uh, witrin ita witri ake bi ma'ana ɗai ɗai ɗai ɗai ake yi mun gane ko shi in banda wannan kabbara din Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'ala salah hayya 'ala falah kad qamatis salatu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah sai dai ita wannan iqama bambancinta da kiran sallah ana yin ta dai dai dai dai ne sannan na biyu su ita kuma iƙama ana yi mata li'irabi bi ma'ana ana ɗaura dukkanin ana fitar da dukkanin wato kalmomi ko kuma harrufa na ƙarshe Allahu akbaru Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ba kama wancan ba ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullahi hayya ala salati hayya ala falahi kad qamatis salatu mun gane ko kada a ce kad qamatis salati a a kad qamatis salatu sai a yi rufu'a ma as-salatu a wannan waje din yawa babu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wannan shine iqama da kiran sallah mazaunin su duka abu guda ɗaya ne a cikin sallah ɗin ko kuma lokacin da za a yi sallah. In me sallah ya manta da kiran sallah ya manta da iƙama babu ƙabli babu ba'adi a kan shi kuma sallar sata cika. Sannan mace kuma in ta yi iƙama ta yi abin da ake so, in kuma ba ta yi iƙama in ba ta yi iƙama ba, to babu laifi babu wani laifi a kanta. Amma shi ne sallah shi kaɗai zai yi ikama kuma mun faɗi lafuza na kiran sallah da lafuza na ikama ɗin wannan shine ya zo ya kawo mu ƙarshen wannan babi a karatunmu ne in Allah ya yarda gobe za mu tashi kan siffan yadda ake yin sallah ɗin da abin da ya ke gare ta a cikin wannan littafi na risala abin da muka karanta muka dace Allah ya ba mu lada a kai wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana innahu huwal ghafurur rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
na wani biyar daga abin nan wajen kama hayyi ala na sai ga suna madda hayyi ala shi ma babu madda a wannan wajen hayya ala sala babu madda akan ha'un din babu madda kuma ha'un ne nan ma ba ha'un ba yawa ha karami ne a wajen ba ha babba ba hayya ala sala babu ja a kan wannan ha'un ɗin yawwa
alaikum na bayanin na'am bilal wanda shi yakan kira sallah eh abin nan amaktum shi ma yana sai an ce masa kira lokaci yayi eh wannan nan kenan shi makaho ne bayanin shi makaho ne baya gani sai an faɗa masa tukunna lokaci yayi sai ya tashi ya kira sallah shi yasa shi kiran sallan shi daga nan sai sallah asuba ai ita sallah asuba ita ce kadai ake kira mata sallah kamar yadda muka faɗa kafin shigar lokacin ta so kiran sallan bilal ba na shiga sallah ba ne shi ya kira kafin lokaci shi kuma dan maktum shi ne yake kira da abin nan bayan lokaci ya shiga kuma akwai martaba sosai ga shi wanda ya kasance ladani annabi sallallahu alaihi ya ce ladanai za su fi kowa tsayin wuya a ranar kiyama bi ma'ana abinda ake nufi duk inda ka ɗaga kai a ranar kiyama ka ga wanda ya fi tsayi to lada ne mun gane ko daraja ne a wannan ya shi ladan a wannan rana ɗin akwai kuma albarka mai yawa ga shi ladan tunda shi ne mai tashin mutane shi ne mai ankarar da mutane cewa lokaci ya yi to ka taɓa ganin ladan a ce kuma shi bai samu sallah cikakkiya ba ka gani ko kaga baka taɓa ganin ladan an ce shi kuma ya rasa raka'a ɗaya ba so ladan yana kusa su ne na kusa-kusa wajen samun cikakkiyar sallah a rana duk wayannan salloli suna cikin abin da zaka dinga evaluation na kanka to na samu sallah kuwa yau yau salloli nawa ne na samu a duka salloli biyar na yi su to duk salloli biyar din nan a ina ne na yi su na samu na yi su a cikin jam'i eh na samu na yi su a cikin jam'i domin annabi sallallahu alaihi yake cewa duk wanda ya sallah a cikin jam'i an karɓi sallan shi ko da a ce dukkaninsu hankalinsu baya cikinsu suka yi sallah in dai a jam'i ne albarkacin wannan jam'i an karɓi sallah ɗin mun gane ko ko da an zo an samu liman ya shiga wata sabga mun ce a can cikin alare mai sallah yana ji rabbahu yana ganawa da ubangijin shi to da haka idan ka zo yin sallah ba farrik albaka an duniya wa mafiya ka cire a cikin zuciyarka gaba ɗaya wani tunani ka shagalci da yin sallah za ka samu liman shi kan bai shagalci da sallan ba ma hankalinsa na wani waje. Akan waladan ma babu, sauran mamu ma babu, kowa ma inda yake tunaninsa daban musamman irin halin da ake ciki a yanzu. To, amma dalilin sun yi sallah a cikin jam'in nan duk sai a karɓa. Kuma annan sallallahu ya ce sallah a cikin jam'i tana da daraja ɗai ɗai ɗai ɗai har ishirin da bakwai. Akan wanda ya sallah shi kaɗai da ya tafi da darajar sallah shi guda ɗaya. nan ma fa in ta cika. To saboda haka sai ka duba sallolin da na yi nan gabaki ɗaya yau daga aza daga asuba har magriba har isha ai wani yanayi na yi su ni kaɗai na yi ko a cikin jam'i a cikin jam'i na yi ka yi good. A cikin jam'in nan na samu raka'an farko eh na samu raka'an farko ka yi good. To a raka'an farkon na samu fatiha domin samun fatiha a cikin sallah in ka rasa ta in ma mu ya rasa fatiha ba za a ce ya rasa wannan raka'a ba amma ne a mudawwana yana cewa wa fatatul fatiha duk wanda fatiha ta tsere mishi a cikin sallah fatatu khairun kasira alkhairi mai yawa ya tsere mishi to kaga kai ranan baka samu fatiha ba ka zo ka samu sura ne ko kuma ruku'u ka samu to kaga sai ka soma checkmating menene yasa ban samu fatiha na wannan sallan ba To kaga idan za mu dinga irin bibiyan wannan aiki na kowane rana, to insha Allah za ka ga ka soma ƙara ƙaimi wajen cewa sai ka samu an soma sallan da kai. Mun gane ko ku ne ‘yan sahun farko a ciki sannan ma a cikin sallan da ka zo ka samu ka ce ka samu jam'i. A sahu na nawa kake? A nan sallan sai ce fiyayyen sahu a na maza dai su ne sahun da suke gaba. Sahun gaba shine fiyayyen sahu a maza mata kuma sahu na ƙarshe shine fiyayyen sahunsu. To wani sahu kai ka samu? Sahun farko ne, sahu na biyu ne, sahu na uku ne ka to fa yau fa a sahu na biyu ne sallah. Sallolin nan gabaki ɗaya ban samu sahun farko ba kai a waje ma na yi sallah a to gobe in Allah da zan yi ƙoƙari tun daga asuba har isha'i ina samun sahun gaba. To kaga da haka ne ake improving. Ah, to shi kenan ka samu son farko to kai zan yi kokari ma a liman ma kai ladan ma yazo ya same ni a masallacin domin ina so sai na yi salloli raka'a biyu na nafila kafin na yi sallan farillan nan sai na yi foundation masallan farillan inda za ta je sai na je na shirye inda za ta je ta sauka shine nafila raka'o'i biyu kafin azhar da kafin la'asar sannan kuma sai na bi ta da raka'o'i hudu ita na sallan azhar din nan saboda ta samu ‘yan rakiya ta je nafila duk ƙari ne. Mun gane ko la'asar ne ba abinta da da nafila, amma a zahar la'asar magriba isha'i duka zan yi nafila kafin ta je zan kuma bi ta da nafila ‘yan rakiya wanda za ta raka ta. To kaji, domin ita sallan nan ita ce wato babban al'amari wato ibada wanda yake cikin musulmai. in har ba ka sallah to shi kenan kai kuma ka yi nesa ka soma nesa da musulunci kuma daga nan zaka ga ka buɗe ƙofa na kowane irin laifi zaka iya yi amma ko kana wayan su laifuka ka dage da yin sallah sai ga laifin yana yana raguwa yana raguwa yana raguwa Allah ya taimake mu wa alaikum salam kamar da aka yi mana bayani abin kamin sallar azhar eh bayan sallar azhar eh da kamin sallar azhar mm to bayan sallar azhar shi kuma akwai wani hujja ne ko dalili da ya saba to ai bayan sallar azhar mutum ya nafila eh saboda ba a ruwaice shi daga ma'aiki ba eh ashe addinin musulunci kaf an tsayar da shi ba za ka yi shi ba sai ina hujja mun gane ko shi a addinin musulunci kowane abu da za ka yi in dai ka kira shi da sunan ibada to ba a yin ta ko kaɗan sai ka so sanin hujjan yinta mun gane ko za shi ne a can farkon littafin risala ɗin ba za ka yi aiki ba sai aikin da ya dace da sunna ana nufin aiki na ibada ne wannan yawa so da haka ba a yin nafila bayan la'asar da kuma kafin magriba mun gane ko ba a yin nafila allahumma wasu wanda suke ganin za a yi nafila sai dai nafila irin na shigowa masallaci mun gane ko wanda dama ana son in ka shiga masallaci to ka yi nafila raka'a biyu kafin ka zauna to wasu suka ce har ma a wannan lokacin za ka iya yi Yau to amma inda hani ya fi tsanani shine daidai lokacin da rana za ta faɗi da kuma lokacin da rana za ta taso su nan hani ne sosai a kai domin lokacin da shaitan yake nashi ibadan kenan mun gane ko masu bautar rana a lokacin suke lokacin da za ta fito da kuma lokacin da za ta faɗi in ka je manyan garuruwa za ka gansu can kan dutse suna jiran fitowanta na'am sannan rana suna ne dab da lokacin da rana za ta fito da ta faɗi ko kuma har farilla.
a ban da farilla duk sallolin da aka ce kada a yi duk nafilan da aka ce duk lokacin da aka ce kada a yi nafila a ciki to in ko sallah na farilla ne a wannan lokacin za ka iya yi yawa na nafila ne ake magana amma sallar farilla kan kowane lokaci za a iya yin ta kowane lokaci duk lokacin da aka ce kada a yin to in na farilla ne za a iya aiwatar da ita a wannan lokaci ɗin. صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين